Allah ka bar mu Allah shi Allah shi san ta hanyar da zai kama mafita a cikin lamarinka na biyar al'azm wal jidd fi du'a da zaman tun zaka yi adda kai da gaske ba da wasa ba ma'ana manzo Allah ce idza da ahadukum falyazam fi du'a idan ɗayan ku zai adda to yayi da gaske a cikin adda wala yaqul kada ya ce Allahumma in shita fa a'tini manzo Allah ce idan ɗayan ku zai adda yayi adda da gaske kai ya ce ya Allah idan ka so ka bani Allahumma gafirli in shita Allah ka gafarta mini in kaga dama Allahumma arhamni in shi'ita ya Allah ka ji kaina idan kaga dama manzala ce kada kai haka saboda mi fa inna Allah la mustakriha lahu domin Allah babu mai tilasta shi wata ruwa fa inna Allah la mukriha lahu shi Allah babu wanda yake tilasta shi wannan ya zo a cikin Bukhari da Muslimu daga sahabi Abi Huraira ma'ana ba so in ka zo ka yi adda ka ce ya Allah kaga dama ka bani in kaga dama ka ji kaina in kaga dama ka mini gafara ba ma Allah haka so ake kau ka roki Allah Allah ka gafarta mini kawai Allah ka ji kaina Allah ka bani kaza amma kaga ce in kaga dama shi Allah ba mai dole ka ce in kaga dama to kaga kenan kai adda ta ka akwai wasa shi sa manzo Allah ce falya azim fi du'a kai da gaske kaka zo kana an Allah in kaga dama ka mini kaza a kau ka roki Allah kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya idan mutum ya zo roƙon Allah wani sahabi ne ga ɗan shi yana roƙon Allah yana cewa Allah ina roƙonka gida beni mai kwantar hori a dama aljanna da wani ne ce kai tsawon ka tashi ka ce Allah ina roƙonka aljanna ba ka zo kana horin gida beni hori a dama aljanna to ce yanzu ka roƙi horin beni hori kaɗai a aljanna to ya kaje shi kaɗai ka samu ko ka ce Allah ka bani aljanna amma ka zo kana Allah ka bani beni hori mai kwantar hori a dama aljanna to kaga wannan shi ma ba su ko zaka ka ce Allah ina roƙonka aljanna Allahumma inni as'aluka aljanna wa ma qaraba ilaiha min qawlin wa amal Allah ina roƙonka aljanna da abin da zai kusanta ni da samu aljanna na magana ko na aiki wa uzbika minan nari wa ma qaraba ilaiha min qawlin wa amal idan ana son mutum zai addu'a da gaske kaga ringa ce Allah in kaga dama a manzo Allah ya hana wannan kawai in zaka yi addu'a kai da gaske ka ce Allah ka gafarta mini Allah ka ji kaina Allah ka bani kaza amma kaga ce in shi ita Allah idan kaga dama saboda Allah babu mai tilasta shi na gaba wannan su ne a takaice sharɗan addu'a na warko ka yi don Allah na biyu ka yi koyi da manzan Allah a cikin adaka na uku kuma ka samu yaƙini da tabbaci a cikin zuciyarka wannan abin da ka roƙa Allah zai baka na hudu kuma ka halarto da zuciyarka lokacin da kake roƙon Allah na biyar kuma ka yi adda da gaske kake da wasa ka ringa can Allah in ka ga dama abu da gaba sai abin da suke shuru ko kuma mu ce mawani'u ijabati du'a mawani'u ijabati du'a abubuwan da suke hana Allah ya amshi addu'an mutum na farko akwai attawassu'u fil harami aklan wa shurban wa labisan wa taghziyatan mutun ya zamanto yayi babakere a cikin haramun ta yadda cin shi haram ne shan shi haram ne tufa shi sutura shi haram ne kuma shi ma an ciyar da shi da haram wannan hadisi ne sananne yana cikin arba'una hadisi hadisi na goma hadisin abi huraira wanda yake cewa ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzan Allah tsira da aminci Allah tabbata gari shi na cewa ya ayyuwan nasu ya ku mutane inna Allah ta'ala tayyibun lalle Allah madaukakin sarki mai tsarki ne la yaqbalu illa tayyiban baya karba sai abu mai tsarki kina Allah mai tsarki ne baya amsa abu mai tsarki malamai suka ce nan tsarki da ake ni kalabi ne sarkin da ake ni anan duk aikin da zaka yi baka yi shi dan Allah ba karkashin koyar manzo Allah Allah bai amsa haka kuma duk abin da ya shafi harka abu na dukiya in dai ba dukiya bace ta halal ba to in kai aikin alheri da ita to Allah bai amsa yanzu dukiya in ta haramun ce in ka gina masallaci ka biya aikin haji ka je kai aikin haji kai saraka duk wani aikin alheri da zaka in dai dukiya ta haramun ce to Allah bai amsa saboda sharadin idan kai aikin alheri da dukiya Allah baka lada ya zama to wannan dukiya ta halal ce shi yasa anan ya kawo inna Allah ta'ala amara almu'minina bima amara bihi mursalina Allah ya umarci mu ne maza da abin da ya umarci kenan manzannin sa yace ya ayyuhar rusulu kulu min at-tayyibati ya ku manzani ku ci daga mi tsarkaka amma abu na halal wa amalu saliha kuma ku yi aiki na gari inni bima ta'maluna alim lalle ni game da abin da kuke aikatawa masani ne wannan aya tana cikin suratul mu'minun aya ta 51 to mahallin shahid sai manzo Allah summa zakara rajula yutilu safara sai ya ambaci wani namiji yana tsawaita bulaguro ash'asa agbara ya yi butu-butu gashi nan gashin shi ko sharcewa bai da kuma ya yi ƙura amma mi ya muje dai ila sama ya ɗaga hannunsa zuwa sama yana ya rabi ya rabi yana ya ubangiji na ya ubangiji na ya mahalici na ya mamallaki na ya wanda yake kula da al'amura na amma matsalar manzo Allah ce wa mat'amuhu haramun abincinsa haram ne wa mashrabuhu haramun abin shansa haramun ne wa malbasuhu haramun tufarsa haram ce wa guzziya bil harami kuma shi ma an ci da shi da haram ba wa guziya ba maka ce wa guziya shine guziri wa guziya at-tagziya ma'ana an ciyar da shi shi kanshi da haram mazala ce fa anna yustajabu lizalika ta yaya za amsa ma wannan wannan hadisi a cikin sahih muslim hadisi mai lamba 1015 milkens to anan malamai suka ce ibnu rajab yana da sharhin da yama da yake da suna arba'un hadisi jami'ul ulum wal hikam yace anan sababban da yake sa Allah amsa addu'a sun tabbata ga wannan mutum har sababa guda nawa yace har sababa guda hudu to amma me ya hana Allah amsa addu'a shi abu ɗaya ne saboda me abincin sa haram ne abun shan sa haram ne kuma tafasa ma haram ce kuma shi ma kanshi an ci da shi da haram sababi na farko shine na farko ashi asa a gabara yana cikin kunci da yanayi mara daɗi ma'ana ga shi nan ya yi buɗi-buɗi ya yi ƙura yana cikin wahala a cikin halin bulagon na shi ya ga laɓaita ya ga shi yana cikin wahala shi kuma Allah ce an manya jibul mutsara izada wane ne ke amsa ma wanda ya shiga cikin wani ƙunci addu'an ba Allah ba ma'ana yana daga cikin yana sababan da Allah ke amsa ma addu'an ka shiga wani yanayi na ƙunci da takura da matsi to in ka roki Allah kai tausali cewa Allah ina cikin matsi da takura da buƙatuwa ya Allah ka kama ɗauki Allah zai amsa mu to kaga yana cikin matsi sababi ne na amsa addu'a na biyu ya ce ya muddu ya dahi ila sama ya daga hannunsa zuwa sama yana daga cikin sababin addu'a zamu zo mu gani daga hannu lokacin da zaka yi addu'a ka daga hannunka to kaga wannan shi ma sababi ne na uku kuma yana ya rabbi ya rabbi yana tawassali da sunan Allah ar-rabb ar-rabb shine al-khaliqu al-maliku al-mudabbiru mahalici mamallaki mai gudanarwa da juya al'amura ya ce ya rabbi kai ne ubangiji na kai ne mamallaki na kuma kai ne kake gudanar da rayuwata kake jujjuya dukkan al'amurana to amma me hana Allah amshi adda tashi kunji to shi sai daga cikin abin da yake hana idan mutum ya adda Allah amsa masa ya zamanto abincinka haramu ne abin shanka haramu ne ma'ana zamanto hanyar samun ka hanyar samun kudin ka ta haramci to nan kai adda Allah bai amsa ba saboda an hanyar samun ka ta haramci kaga a haka da shi ne zaka ci ka sha ka yi sutura to Allah bai amsa addu'arka kuma wannan zai zama tuta kafin sa ga uwaye kaga an ce mutum ma idan aka ci da shi da haram shi ma ya adda Allah bai amsa to amma mu yanzu kaga a zamanin mu ko arme za a yi idan mutum ya wuto neman arme ba a taka tsansa a ga wai wani mai sana'a shi yanzu mutum yana yau da kuɗi ya tama uwaye ruwan kuɗi ba tambaya to yanzu shi wannan ba Allah da yake ruwan kuɗi mai sana'a shi me yake siyarwa a ina yake aiki ta yi wani wa kwaya ke sai da abu ta yi wani ɗan luwaɗi ne luwaɗi ake da shi ake bin shi ta yi wani tsafi ya yi kuɗin tsafi ne ta yi wani kuɗin sata ne ta yi wani kuɗin damfara ne ga hanyoyi diya da ake samun dukiya ta haramu tunan dole in mutum zai ɗauki ɗiye shi ba mutum ya san mai sana'a shi don kakka je ka ba da ɗiye ka ga wani na ci da ta da haram in suka yi adda Allah ba zai amsa ba saboda manzo Allah ne waje kun gani gashi na hadisi wannan ba Allah abin da ya hana Allah amsa addu'a har manzo Allah ya ce fa anna yustajabu lizalik ta ya Allah zai amsa masa sun sa haram kira dole an yi takatsan sa to wannan yana daga ciki mutum idan ya zama to hanyar samun shi ta haramun ce to kaga wannan in ya roki Allah Allah ba zai amsa ba na gaba daga cikin abubuwan da suke hanawa al-istijalu gaggawa wa tarku du'a da barin addu'a ma'ana yana daga cikin abin da yake hana Allah amshi addu'a mutum ya yi gaggawa sai bar addu'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Abi Hurairah yake cewa yana cikin Bukhari da Muslim Bukhari ya kashi hadisi mai lamba 6340 simil turasan karanta Muslim hadisi mai lamba 2735 demil sassan transcend daga sahabi Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakar ad-Dausi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal ana amsa ma ɗayanku addu'a ne matuƙar bai gaggawa ba to ya ne zai gaggawa fa ya ƙulu ƙadda autu falon mista jabli sai ya ce to ai na roƙi Allah amma ba amsa mini ba fa ya ta hasira sai ya ɗebe tsammani ya da spirit ce to mutum mun roƙa shekara ɗaya shekara biyu shekara uku muna roƙa shiru manzala ce fa istasira waye da uddu'a kawai ɗebi tsammani da cewa za a amsa masa yawa sai adda to wannan idan mutum yi wannan Allah bai amsa masa to shine ai manzala ce ana amsa ma ɗayan ku adda matukar bai gaggawa ba shi yasa aka ce al-istijabu wani kawai shi soke yanzu in ya roki Allah ko Allah ba shi wa'ayi yanzu ba kaga mutane ba an ga cewa mun roƙa mun roƙa yanzu ka diba kaga uwaye da suke jaje ya ga ya ce to wala mun muna roƙa Allah don ayyan mu mata mazaje shekara daya shekara biyu shiru kaga ba su kyautata zato shi yasa kaga ai dazu muka ce daga cikin sharadi ka kyautata ma Allah zato kakai gaggawa a ciki saboda shi Allah komi a wajen shi yana da dat yana da dilin da ya sanya min yana da ajal yana da lokaci da Allah ya sanya min to in lokacin bai ba bai da zai wannan abun yi kaga mutuwarka tana da lokaci in mutuwarka ba ta yi ba ba yadda za ka mutu in lokacin mutuwarka bai ba duk hatsarin da za ka fuskanta in dai Allah bai kaddara lokacin mutuwarka ba za ka mutu ba arziki yana da lokaci ba wuce ai ce zafin nema bai kawo samu duk zafin neman ka karanga asubanci in kana so ka karanga tashi ƙarya uku ka karanga zuwa duk kasuwoyin da ake ce a da magaran da ƙauyukan dan Allah ne ba za ka yi arziki ba za ka yi ba kuma Allah ya kaddara ma za ka yi arziki lokacin da Allah ya kaddara ma lokacin ne za ka yi in lokacin bai ba zafin neman samun ka da kwaɗayin san ka yi arziki baya sa baka samu ba ai kowa yana gani dan da zaka san arziki na Allah ne kuma a lokacin da yaso bawa zai wani zaka ga yana neman ya dauki lokaci yana nema amma lokacin da Allah ya so ya mai wani buɗi a dan kadan kankan lokaci ka ga samu wani shi kuma Allah bai in bai kaddara mai ba ma ya jima yana nema zai samu in kasuwanci nema daga ya fara ya ga Allah mai buɗi ya samu sai kaga shi wannan ya shekara 40 yana kasuwanci shi kuma wannan a shekara farko da ya fara ya Allah mai budin da wanda ya shekara 40 bai ba saboda abin a hannun Allah yake to komai na da lokaci kaga arziki mutuwa kaga yanzu mu duka muna mun yarda mutuwa lokaci ne in lokacin ka bai baka mutu ba amma abin da mai yarda ba arziki wani dalilin wannan saboda yana son ya arziki sai ya nemi arzikin ta hanyar bai da dace ba sai ya je wajen bokaye ko ya tsafi ko ya je yana sai da abubuwa irin na kwaya wai dan koyi arziki amma da kai hakuri Allah ya rubuta zaka yi arziki lokacin zai zo kuma za ka yi arziki haka kaga abin da ya shayi armi uwaye kaga yansu ta damuwa ‘ya'yansu musamman ɓangaren ‘ya'ya mata ta ce tun kullum muna adda amala ka diba ka ga ɗan ramadan ya zo irin ƙyamu lele da sallah asham da ake kaga uwaye suna ta ce a sa ‘ya'yanmu a cikin adda allah da hudu musu mazaje to amma yanzu ta zaka ta ce mu yanzu shekara ɗaya shekara biyu ana ta roƙon ma shiru babu wanda ya hutu kaga wannan sai a hasa ma adda wata ta hasa ne zai tun da an yi shiri shekara ɗaya kuma garin misali masu jarabawa irin masu birebe ko bak wani za ka ga wannan shekara ya shuru bai samu ba wanda masu bai shirya jika mu yanzu aka shi kenan mun roƙi Allah mun roƙi Allah shuru wani dalilin ma samu sanya samu bireben ko baka za ka ga shi yana zuwa masallaci sallah musamman ma in lokacin ya kusanto in aka yi shuru ba samu ba kuma ka ga ya fasa haka ne wani za ka ga ladan yake zama a masallacin unguwar saboda yana son ya samu birebe ko baka wani a saman gaba za ka ganin shi amma da ga'i da ɓata ka neme shi ka rasa shi to kidan gaggawa tana hana idan mutum ya adda Allah amsa ma'ana mutum ya ce ya roki Allah ya roki Allah bai bashi ba sai ya hasa adda ya to ya roki Allah shekara nawa muna adda shiru ko ya hasa adda to in kai haka to shi kuma Allah bai amsa ma saboda Allah subhanahu wataala yana son nace addu'a ka nace kullun ka ringa yi Allah san daga sai kake kullun ka ringa roka ka san Allah yana ganin ka yana jin ka kuma yana amsa addu'a kenan kai ta roƙon Allah baka san ba ta yi lokacin da yi ba to kai kuma idan kai ne desperate ka ɗebe tsammani ka ce a mutum da mun roƙi Allah shiru muka yi shiru ko ya fasa adda to shine nan manzo Allah ce yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal ana amsa ma ɗayan ku adda matakar bai gaggawa ba sai manzo Allah ya yi bayani me ake da gaggawa shine manzo ya ce qadda autu qadda autu nayi roƙon nayi roƙon fa lam yustajabu li ba amsa mun ba kuma ai ga kun ga dazumin yin ishara manzo Allah ce idan kai adda Allah amsa ma ko ya baka abun a nan duniya ko ya jinkirta ma ya aljanna ya baka ko ya kawo ma da wani bala'i ta yi adda da kai an kawo ma da wani bala'i baka sani ba ta yi Allah ma tanadi ne aljanna kene ka kyautata ma Allah fito kene daga cikin abin da yake hana Allah amshi adda mutum ya yi gaggawa ya ce mun roƙa mun roƙa shiru ba mu ga wani sauyi ba in mutum bai da lafiya ne ma ya ce ai mun roƙi Allah mun roƙi Allah har yanzu lafiya bata samu ba yau hasa adda shi yasa za ku ga wannan ya kai wasu har wasu suna zuwa wajen bokaye da yan bori da yan tsafi da wane ne saboda mai gani yake yanzu Allah ya gaza bari ya wajen mutane kaga wannan munan zato ne ka ringa roƙo Allah baka lafiya kuma zaka ringa amfani da magunguna wanda suka na wannan cutar taka ce ko na likitanci ko na Hausa ne ma kuma kana roƙon Allah amma ba hasa roƙon Allah ba zaka kace to mu yau ne muke roƙon Allah har yanzu bai yi mana wannan cutar ba ko ta kaga in tana neman haihuwa ita ma tace mun ta roƙon Allah mun ta roƙon Allah shiru Allah bai bamu ba duka irin wannan yana daga cikin abin da yake jayewa idan mutum ya yi gaggawa ya ce to ya roƙa wani ma za ka ga roƙon Allah ma sati ɗaya ne ko sati biyu ya ga ya hasa saboda shi so yake kawai zan yi haro roƙon Allah a satin da Allah ba shi abin da yake so in ya ga ya sati ɗaya sati biyu Allah ya ba shi bai hasa adda dai don mu roƙa mu roƙa shiru kuma wallahi mutane sana sun haɗe kaji an ce shekara nan muna roƙa shiru wannan daga cikin abin da yake hana Allah ya amsa addu'a mutum mutum ya zama to yana mai gaggawa abu na uku irtikabul ma'asi wal muharramat daga cikin abin da yake hana idan mutum ya roki Allah Allah ya ki amsa masa shine idan mutum ya zama to yana aikata saban Allah da abubuwan da Allah ya haramta masa to kaga wannan mafi yawancin mu anan ne muke samun cikas da tasgaro ma'ana in kana aikata abin da Allah bai so ya haramta to kai kuma Allah bai baka abin da kake so ba to ta yaya Allah ce ba na so kai kaza kuma yake kaje ka aikata abin kai kuma yanzu abin da kake so Allah baka malamai suka ce a hankalce logikaman baban ku ya sanya doka a gida yace to na sanya doka ba na so ayi kaza ba na so ayi kaza ba na so ayi kaza mukaddara ce ya sanya doka guda goma kai da ka tashi ka shure ka take dukkan dokunan guda goma kana aikata su abubuwan da ya hana duk kana aikata kuma yanzu Allah ka zo ka saba mun ka ce da Allah baba muna da ɗan larura kaza ko bukata kaza a mana ya ba ka san baban ka bai ma ba su kai yanzu ba na ce baka ai kaza da kaza a gida duk ka shure ka taki kake aikatawa kuma yanzu kai ma kake so ni abin da nace nake so ayi baka yi ba kai kuma yanzu abin da kake so kake so in ma to shi ma Allah idan ya zamanto in ya hana abu kana aikata saban Allah zanubai kowane nau'in saban Allah da Allah ya hana kana aikatawa wannan Allah bai amsa ma adda shi yasa wani malami yake cewa nahnu nad'ul ilaha fi kulli karbin yace mu muna roƙon Allah subhanahu wataala cikin dukkan wani yanayi na kunci da damuwa da matsala da in muka samu kanmu yace sun manan sahu inda kashfil qurubi amma daga Allah yayi mana matsala ko damuwa ko wani kunci da muka shiga sai mu mance da Allah kuma wallahi haka ne ana mu ga misali idan mutum yana neman jarabawa buribe ko ba ko ma yake ga Allah sallah kullun a sahun gaba yana roƙon Allah haka wanda yake da wata bukata ko wata irin bukata ce ko rashin lahiya ne ko wani abu ka sanya a gaba kake so Allah ya taimake ka wani konkur ne kai wani aiki ne kake so dauke ka ko ma menene zaka ga mutum ya kaskantar da kanshi a gaban Allah yana roƙon Allah amma ku sani amma sun manan sawu inda kashful kurubi amma daga Allah ya biya ma bukata ko in wata damuwa ce ko matsala Allah ya yi ma kai kamance da Allah shiga duniya ka kama ce ma da Allah ka hasa roƙon shi yace kai fa narju ijabatan li du'a'i yace taya muke fata da kaunar samun amsa addu'a daga wajen Allah kadi sadadna dariqaha bi zunubi yace alhalin mun toshi hanyar da za mu samu karbuwa adda da zanubai ana kana aikata zanubi kuma yaya za a yi kai fata da sare da tsammanin Allah zai amsa maka shi yasa Allah subhanahu wataala yake cewa inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah baya canzawa mutane wata ni'ima da ya musu ko kuma ya kawo musu da wani bala'i sai sun canza da kansu ma'ana idan mutane suna cikin matsala ko damuwa wani duk wani matsaloli na rayuwa to idan kuna so Allah huda ku daga wannan matsala to kuma ku komo zuwa ga Allah ku ayi abin da Allah yake so to amma idan mutane suka suka ki bin Allah da abin da Allah yake so to wannan su kuma sun lala kudin su ne sun so matsala shi yasa Allah tabiya canza mutane wani hali da suka shige sun canza da kansu an kana so Allah ya canza ma halin kunci da damuwa da ka shiga to kai ma ka dawo zuwa ga Allah ka ringa yin abin da Allah yake so amma bai ba kana aikata saban Allah kuma kai kuma kana so Allah ya maka wai kai abin da kake so alhali kai kuma baka yin abin da Allah yake so to haka kenan aikata zunubai suna daga cikin abubuwan da suke hana idan Allah ya roki Allah Allah ya amsa masa yasa magabata diya wani idan ya roki Allah ya ga Allah bai amsa masa sai ya tashi tsakar dare yana sallah yana kuka yana ya Allah ka gafarta mu zunubaina wataƙila wannan addu'a ko roƙon da nake ka bani kaza abin da hana baka amsa ba laifi ne dai sai kaskantar da kanshi tuba yayi nadama kuma ya tsaya tunani ga wasu abubuwa ne yake aikata wanda Allah ya hana sai kokarin barin su ka tuba zuwa ga Allah ka ga ka roki Allah insha Allah Allah zai amsa ma amma ya zaman to kana aikata saban Allah kuma kana roƙon wai Allah ya biya ma bukatun ka to wannan zai wahala amma wasu suna iya cewa to ya muke ganin wani dan kwaya ne wani gashi nan mazinaci ne wani gashi nan barawo ne wani gashi yana aikata saban Allah wani yana babakiri da handama amma kuma Allah subhanahu wataala yana yana bashi abubuwa wannan istidraji ne ai akwai wanda baka gani arna ma Allah yana ba su duniya Allah yana san su ne saboda wani gani yake idan Allah ya ba ma wani abun duniya kamar Allah yana san shi ne a akwai wanda Allah ta lalace yake masa ta yi wani rabon shi ne yake ce a duniya a lahira bai da dan haka kenan wannan kai rude mu da aka aikata sabon Allah na hudu almani'ur rabi tarkul wajibati allati awjaba Allah kamar yadda in ka aikata sabon Allah yana daga cikin abin da yake hana Allah ya amshi addu'arka to haka barin abin da Allah ya wajabta maka shi ma yana hana Allah ya amshi addu'arka Allah ya wajabta maka kiyaye salloli guda biyar ka yi su a cikin jami'i to ya ka zama to kai kana wasa da sallah kana tozarta sallah kai kaga dama kai sallah wannan baya da za a yi roki Allah amsa ma saboda me abinda Allah ya wajabta ma kai baka yi kuma kai kuma kake so Allah ma abinda kake so kenan kaga shi na uku saban Allah shi kuma na hudu Allah ya ce ayi kaki shi kuma na uku Allah ya ce kar ayi kai kenan idan Allah ya wajabta ma wasu abubuwa ta zaman to baka yin su to Allah bai amsa ma da daga cikin mun buga misali akwai sallah kuma musamman ga namiji a masallaci ake so kai sallah ba ka ware ba kai kai dai ka ringa yin sallah ka a gida ba a zo cikin jami'i sallah saboda Allah ya ce warka'u ma'ar raki'ina kenan ku yi ruku'i tare da masu yi ruku'i ma'ana ya zama to a cikin jami'i na gaba akwai haƙƙin uwaye ya yi ba baka bin uwayenka baka musu ladabi da biyayya abinda suke so baka yi abinda ba sa so baka bari baka faranta musu kai kullun kana sa musu bakin ciki da damuwa kuma a ce ka roki Allah amsa ma har abada Allah bai amsa ma ba saboda me Allah ya wajabta yi wa iyaye biyayya wa wasanal insana biwalidayhi ihsana wa abudullaha wa biwalidayni ihsana wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyya wa biwalidayni ihsana قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا بي ألا تشركوا بي شيئا وبالوالدين إحسانا Allah ta cewa a ta kyautata ma uwaye to kai kuma baka kyautata musu sai munana musu Allah ya wajabta yi musu biyayya da kyautata musu to kai kuma baka yi to ta ya za a yi karuci Allah amsa maka yasa malamai suka ce in ga gama mutum yana samun tasgaro da matsaloli abubuwa sun lalace masa wala ka je ka bincika ya alaka ka je da uwaye saboda manzon Allah ne ya wadi yace ridallaha fi ridal walidaini wa sakhatin lahi fi sakhatil walidain yadda Allah tana cikin yadda uwaye duk wanda iyayen shi suka yarda da shi to a wajen Allah ma yarda ne kuma zaka ta samun buɗi da alkhairai na rayuwa saboda duk wanda Allah yarda da shi duk abin da ka roki Allah Allah zai baka kuma zai ringa baka kariya daga dukkan shari da bala'i amma kuma fushin Allah na cikin fushin uwaye wanda uwayen shi suke fushi da shi suke fushi da shi saboda mi baya kyautata musu baya kyautata mu'amala da zamantakewa da su baya yin abin da suke so baya barin abin da ba sa so da hanyar da suka dora shi baya bi wannan yadda suka yi hushi da shi a wajen Allah mai hushi ne shi ga duk wanda Allah ya hushi da shi to Allah ya shiga uku ya lalace kaga bane Allah ya hushi da kai to ka shiga uku ka lalace komai kaga ya tabarbare ma ya lalace ma in kana aiki ma ana iya koraka a wajen aiki in kasuwanci kake kai kasuwancin ya tabarbare ka gamu da matsala a rayuwarka to yanzu biya akwai mutanen da matsalolin da suke fuskanta a rayuwa wani kaji ya ce ko jifa aka ne ko wane ne wallahi mu'amalar shi ta da uwan shi bata da kyau kuma Allah alƙawari ya ce haƙi biyu wallahi Allah baya bari wai sai an je lahira zai sa kai tun a duniya ya Allah ya kama ka da wannan haƙƙin na farko manzo Allah ce haƙƙin mutane duk wanda ya zalunci mutane ka ci dukiyar su ko ka zub ko ka ci mutuncin su ko ka zub da jinin su to tun a duniya sai Allah ya dandana ma guda ka ya kama ka da wannan laifin na zalunci da kai na mutane Allah bai bari ya an je lahira wai zai kama ka tun a duniya ya Allah ya kama ka yasa kuke ganin duk wanda ya zalunci bai kariya da duniya lahira bai kariya da duniya lahira in dai kai zalunci to baka kariya da duniya lahira ko ba daɗe ko ba jima wanda za su zo su ga mutu kai ka kaskantaccen mutuwa nabi manzo Allah ta haƙin uwaye duk wanda ya tozata haƙin uwayen shi tun a duniya ya Allah wulakanta shi a kaskantar da shi ya ya tozata shi to akwai mutanen da diya da suka tozata to kaga nan muna zantan cewa idan Allah ya dora ma wani haƙi na wajibi idan baka yi ba ko roƙon Allah kai Allah ba zai amsa ma ba to kaga akwai haƙin uwaye mun kuma yanzu zamanin yana daga cikin zamanin da ake tozata haƙin uwaye saboda mi saboda kawai duniya ce ta zo ƙarshe dama manzo Allah ba da labari sai yana daga cikin alamun tashin alkiyama da mahaifi zai zamanto bawa ga ɗansa an talidal amatu rabbataha kuyanga za ta haihi uwar gijiyarta malamai suka ce ibn hajar a cikin fatawul bari ya cewa abinda ake ni da wannan shine uwaye za su zamanto bayi ga 'ya'yansu za su ringa musu hidima kuma yanzu abinda ake yanzu ka je gida ka gaukatar da uwa tana wanke-wanke tana shara sai ka ga diyarta ta zauna ta a kujera ko tana ɗaki tana da nadanin salula uwarta ita za ta mata sharar gida ta ɗaki da ta tsakar gida ita za ta wanke ban daki ita za ta gyara gwadala ita za ta yi da hutu watan ma komi ita za ta yi ta yi wanke wanke ta yi shara ta yi gyaran gida kuma wata uwan ma idan aka ida abincin wai uwa ita za ta zuba abinci ta kawo mata ta ce wancan ida abinci ta zubo ta kawo mata duka uwa ita za ta ringa wannan ita ba ta yi haka mu ma maza za ga mutum kaga yanzu wai a garin nan kaga sarmayi yana zaune a kohar gidansu ko a majalisa ko a fada baban shi shi zai ringa wanki a gida wani ma in baban nashi bai da lokacin wanki zai kai firesin a mai ya ɗauko kayan shi zai kai firesin a wanki mai zai ɗauko yana kallon duk uban shi zai ke mamman shi ta take yin wanki kannin shi amma yana zauna ko gida kawai na kallon titi ana gulma da tsegumi da cin naman mutane ba abin da yake tunana wa iyayen shi shi ba madara ke siya musu ba ba komi ba baka da kuɗin da zaka musu hidima to kuma da jiki ma ka musu hidima mana ba ba ba a tamwa kake siya mamaka ba ko shadda ka siya ma babanka ba ko a ce a gidanku aka bugo kudin nijelak kudin wuta da ruwa ka ce baba ni zan biya ba abin da kake na bangaren kudi to kuma bangaren hidimar jikiwa mamma ka ita za ta yi wankinta ta yi na kanninka kai kuma kana ko gida na rantse muku da Allah akwai wanda uwan suke musu wanki ba wai zan ta mashi ma mamma shi ba ko ya ma kannin shi ba yace mamma kayan ki ki bari ni zarin ga miki wanki har na kannuna ma da kike duka an wutar da ke a yanzu akwai samarin da wala uwan suke musu wanki kuma akwai samarin da uwayensu babu famfo a gidajensu uwayen suke zuwa suke ɗauko ruwa suna kallo mamman shi ko kuma baban shi shi da je ɗauko ruwa ko kuma ya dai a sa wani yaro a biya shi kuɗi a kura ya je kawo ruwa shi kuma yana gidan bayan kuma a kawo shi zai fara ɓata ruwa kaga akwai matsala shi yasa kenan dole ya mai waiwai adan tahiya wanda yake so kare lahiya a wannan duniya wala ka bi uwayenka ka kyautata musu kuma in ka bi uwayenka ka kyautata musu kanka kama saboda kama tu dinu tu danu yadda kai haka za a ma ka kyautata ma uwayenka to kai ma za ka samu nan gaba ƴaƴanka za su kyautata ma kuma ni wallahi nace a zamanin nan ai dole ma ka kyautata ma iyayenka kuna ganin muna ganin yadda abin da yake wakana kullun rayuwa ana gaba ne tana ƙara taɓarɓarewa tana ƙara lalacewa to kai yanzu in baka ji ba tausayin kanka ba ka bi uwayenka ba dan Allah kai ma tausaya ma a generation ɗin gaba jama'a da za su zo nan gaba kai ma Allah ji tausayin ka baka da za su bi ka kai yanzu a irin wannan rayuwa da ake ciki ana kullun gaba abubuwa suna lalacewa in baka ba uwayenka ba to kai yanzu tsammanin ka me zai faru nan gaba kenan ka tausaya ma kanka gaba uwayenka ka ka saddar da kanka ka musu biyayya ka musu abin da suke so kai ma ya Allah tausaya ma ko da an zo zamanin da tarbiyya ta ƙara taɓarɓarewa da lalacewa to kai Allah zai tausaya ma ya baka yayin da kai ma za su ji magana ka amma kai baka ji magana uwayenka kare na su wallahi kai ma ka rubuta ka aje kai abin da kama uwayenka na rashin kunya da butsara to kai kuma wanda ƴaƴanka za su ma ya sallin ka sama da wanda kama uwayenka to kaga hanya ɗaya kawai shine ka tausaya ma kanka kai ma ka bi uwayenka ka kyautata musu kai ma dan Allah ya ji tausayinka ya baka waɗanda za su tausaya maka dan haka kenan dai mutum ya bar wani wajibi da Allah ya dora masa kamar sallah kamar kyautata ma iyaye kamar sada zumunta kaga yanzu zumunta ma duka mun yada ta a gari ɗaya kanin babanka ko babanka ko mamanka wani ciki ɗaya kuke ma yake watanni da watanni baka yi ba ka gaida ta ba ko ka gaida shi wani ma in ya gagara a salula ma kana iya kira a gaisa to shi ma kuma Allah ya ce zumunci wajibi ne maza Allah ya ce la taqul jannata qati'ur rahimi mai yanke zumunta baya shiga aljanna to ya muke da zumunta yanzu wai wanda muke tare da shi wasu angwani guda ko a gari guda ban tana wanda ma ba gari ɗaya ba ake ba to kaga abubuwa ne duk da Allah ya wajabta to barin abin da Allah ya wajabta ma yana daga cikin dalilin da idan ka roki Allah Allah bai amsa ma mutum na biyar addu'a'u bi ismin aw qati'ati rahimin idan mutum ya roki abu na saban Allah ko na na yanke zumunta to shi ma Allah bai amsa ma mutum ka roki abin da saban Allah ne yace ya Allah ka ba mu dama mu dira gidan suwa ne da kaga wani Allah bai amsa ba saboda Allah cikin rahamarsa in ka roki abin da yake saban Allah ne Allah ka ba mu dama akwai tarinya da muke so mu lalata Allah bai baka dama Allah bai amsa ba akwai wanda suke wa addu'a akan saban Allah wa abun saban Allah ne wa ta'addanci ne amma zai ringa roƙon Allah wani har kuɗi zai bada amai adda shi yasa an mutun yazo ce ka tashi da adda ka ce to Allah ya biya bukatu na alheri saboda wani baka saba bukatar tashi ba ta yi kai yake so ba ma ta'addanci yace kuma ka sashi adda ai ka ce Allah ya biya bukatu na alheri in na alheri ne Allah biya amma banda na shari saboda wani bukatar tashi ta shari ce to in mutun ya ce wani da Allah ya taya mu da adda ka ce Allah ya biya bukatu na alheri a yi to gaciya da alheri saboda akwai wanda su bukatun da suke so Allah biya musu na shari ne to idan ka roki abin da yake saban Allah ne Allah bai amsa ko qati'atu rahim ko yanke zumunta ce Allah kada ka sa ma wani da ni da shi mu ƙara jituwa da juna kada mu ƙara magana da juna in dai abin yanke zumunta ne shi ma Allah ka roke shi bai amsa wannan su ne daga cikin abubuwa wanda suke hana idan mutum ya roki Allah Allah subhanahu wataala bai amsa addu'a kenan dai a takeice mun ga sharuɗin addu'a guda biyar na farko kai dan Allah na biyu kai koyi da manzan Allah a wajen adda shi ne da muka ce za mu zo mu bayani akan ladabin adda na uku kuma shi ne mutum ya zama ya samu sakankan cewa a ran shi lokacin da ya roƙi Allah cewa Allah zai amsa masa bai samu wani kokonto ko shakku ba game da wannan adda na hudu kuma ka ringa halarto da zuciyarka lokacin da kake adda kai zama to kana adda kana wasu tunani ko hankalinka a wurin ji aka halarto da hankalinka lokacin da kake adda na biyar kuma muka ce in za ka ada kai da gaske kakka zo kana roƙon Allah kana ce Allah in ka ga dama ko in ka so ka bani kaza manzo Allah hana wannan sai kuma abubuwan da suke hana shi addu'a mun ga idan mutum ya zamanto hanyar samun abincinsa ta haramun ce ta yadda cinsa da shansa da suturarsa duka haram ne in dai mutum ya zamanto yana cin haram to Allah baya amsa addu'arsa na biyu kuma muka ga daga cikin abin da yake hana Allah ya amsa addu'ar mutum shine idan mutum ya zamanto yana gaggawa a adda kawai daga ya roki Allah ya ji shiru bai amsa mai bai ya wasa ma'ana mutum ya ɗebe tsammani da fata ya ga ko Allah ba zai amsa masa ba na uku kuma idan mutum ya zamanto yana aikata saban Allah to shi ma daga cikin abin da yake hana Allah ya amsa addu'a mutum na hudu idan mutum ya zamanto baya aikata abin da Allah ya wajabta masa haƙoƙin da Allah ya tsora ma na wajibi idan baka sauke su ba shi ma wannan yana hana Allah ya amsa addu'a mutum na biyar shine idan ka roki abin da yake saban Allah ne ko kuma abin da yake yanke zumunta ne shi ma wannan Allah bai amsa da haka insha Allah anan za mu tsaya satin gama Allah kai mu in muka zo mu ambace na dubba da ake yi na addu'a wanda idan ka bi su bayan ka zo da wannan sharuɗa ka nisanci abubuwan da suke haramtawa to kuma ka zo da ladubba kun ka zo da ladubba to insha Allah Allah subhanahu wataala zai amsa ma fatan da muke Allah ya amshi bukatunmu gabaki ɗaya na alkhairi abubuwan da suka fi karfin mu Allah iya mana su damoyinmu da matsalolinmu Allah ya yi mana Allah subhanahu wata'ala ya ji kan marigayenmu da suka riga mu gidan gaskiya mu kuma Allah ya raya mu akan musulunci ya sa mu cika da imani marasa lafiya mu Allah ya ba su lafiya na gida da wanda suke likita kuma Allah ya kara mu da lafiya ya ba mu ikon cin moriyar lafiyar ta mu cikin abin da zai amfane mu na duniya da lahira yan uwan mu musulman kasar Gaza muna roƙon Allah ka musu dauki ya ba su nasara Allah subhanahu wata'ala ya ka musu dauki da nasara Allah subhanahu wata'ala kuma yi mana maganin wa'annan makiya na addini makiya nasu makiya namu Allah sa su zamanto izina ga 'yan bayansu Allah ya lalata dukkan wani shiri nasu duk wani abu na cutarwa da suka nufaci wannan 'yan uwana muna roƙon Allah ya kare a kansu muna roƙon Allah mu ma ƙara ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali da arziki da wadata ƙasar mu ta Niger dukkan wani shiri da abinki Allah ya tsare mu ya kare mu da sauran dukkan ƙasashen musulmi gabaki daya muna roƙo Allah subhanahu ta'ala ya sa aljanna firdaus ita ce makoman mu gabaki daya fata abin da muka faɗa na daidai Allah ya sa mu tare ya lada kuskure da tuntuban harshe Allah ya fi mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh